والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala mamallakin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu cikin amincewarsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta laraba da mukan yi darasi a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad littafin imamul muhaddithin abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna karatu a wannan majalisi na masjidu ali bin abi talibin a nan gandun wambai cikin garin azali jihar bauchi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka mun tsaya cikin wani babi da ya ce babun albina'u da yake magana dangane da gini sai ya fara yin shimfiɗa da hadisi wanda yake siffanta ko asar wanda ya zo yana siffanta gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ambaci irin nau'in ɗakin matansa da kuma irin yadda salon ƙofar ma take muka ji ba wani abu ne wanda yake na ƙayatarwa ba to hadisi na gaba yace haddathana ibrahim ibn al-munzir qala haddathana ibn uday udaykin an abdullah ibn abi yahya عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل قال إبراهيم يعني الثياب المخططة وان دي لابر تونا حديثي قس إمام البخاري شين إبراهيم ابن المنذر shi kuma ibn abi fudaikin ya labarta musu daga abdullahi ibn abi yahya daga sa'id dan abi hind daga abu hurairah ta Allah yarda da shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tsaya ba hatta yabni an-nasu buyutan har sai mutane sun gina wasu gidaje yushunaha washiyal marahil da suke mata zane irin zane na siradan dabbobi marahil wato jam'i ne na arwahalu arwahalu a ce sirdi ne na raƙumi ko kuma raƙumin da sirdinsa akan ce da shi arwahalu da sai mutane sun yi ma gidaje zane zane irin na dabbobin hawa ala ibrahim bukhari ya ce ibrahim ibn al-munzir da ya karantar da shi wannan hadisi sai ya fassara washiyul marahil wannan ya ce ya'ani athiyab al-mukhattata abinda ake nufi anan ana nufin tufafi wadda aka musu zane wato irin yadda ake yin kwalliya a jikin tufa a saƙa ta da zane kala-kala na kwalliya to haka nan mutane za su dinga yin zane da kwalliya a jikin gidaje ba a saba yi ba a zamanin annabi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ta Madina sai ya ga an yi wani kubba ai musan kubba kaman dom ko sai ya ga wani gida an ɗaga shi yayi sama ya kuna kowa tsayi kuma sai ga a saman an masa ƙubba an ƙawata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce nan gidan wane ne sai aka ga masa gidan wane ne sai aka ga rashin amincewa fuskar annabi kuma sai ga mutumin daga baya ya je shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gintse mai fuska sai ce ya manzon Allah ni ne mai wannan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata masa rashin yabo a kayan wannan abin da ya mutumin sai ya koma gida da ya koma gida sai je rushe wannan ginin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya ga wannan kubbar babu ita an rushe sai ce ah ina wannan kubbar take sai ka ce ya manzon Allah ai mai gidan ya je wajenka ya ce ka gintse masa kuma ga abin ma da ka faɗa masa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yabo akan sa kuma ya saki fuska to kaga irin wannan sai aka nuna ashe yin gida wanda zai zamanto ya fita daban saboda a ganshi musamman wanda aka yi shi saboda alfahari don a nuna isa to irin wannan musulunci baya so amma gida wanda za a yi shi na larura na bukata to wannan babu laifi idan an yi shi amma wanda zai zamanto an yi shi na alfahari to irin wannan musulunci baya so to akan irin wannan ne shi ma wannan hadisi ya tafo daga cikin amaratu sa'a domin an ambata mana su da yawa ko malamai sun raba amaratu sa'a kala kala malamai sun rubutu sosai a kayansa imam al-qurtubi yana da kitabu tafkira wanda ya bayani sosai dangane da nassosi waɗanda suka zo na abin nan alamomin tashin alkiyama akwai wanda suke manya akwai wanda suke ƙanana ƙananan ma akwai waɗanda suke ko masu yawan gaske akwai wanda tun zamanin annabin sun faru domin shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwansa shi ma alama ce ta zuwan alkiyama bu'istu ana was-sa'atu kahatayn an aiko shi shi da alkiyama kusa da kusa kaga shi saka ma Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar wannan aya ta inshiqaqul qamar sai annabi ya ambace ta cewa alama ce ta tashin alkiyama to don haka akwai alamatu na alkiyama wanda suke sagair akwai wanda kuma suke manya to irin wannan suna daga cikin ƙananan alamu ne na tashin alkiyama rafahiyya da mutane za su dinga yi fil bina fil apnea gidaje wanda yake na alfahar alal haƙiƙa yanzu ko ba a yi bayani ba mutane sun san mun zo wannan lokacin gidaje na alfahari za ka gansu waɗanda tabbas ba wai an yi su ne don buƙata ba kawai an yi su ne domin cikato cikatan cewa an isa gidaje ne da aka yi don a nuna isa a nuna alfahari a nuna wadatar dukiya kuma a yi gasa da yawa gidajen da ake yinsu yanzu a haka suke ba wai tsananin bukata ne ake da su a kansu ba to don haka wannan abin da aka ambata alwashi da za a dinga yi zane-zane a jikin gidaje sai kaga an ɓata lokaci wallahi wani gidan zanen da za a yi a jikinsa da ɓata lokacin da za a yi na yin designs kawai a jikin katanga a dinga yin carvings ana sawa a jikin katanga ko ba maga ana yi a yi da irin abin pop na a daɗe ana yin su kala-kala a jikin katanga a ƙawata su a sassaka fitillu da wasu abubuwa da za a tara wannan kuɗin da aka kashe a ƙawata katanga kawai wallah ya isa wani talakan ya gina 'yan ɗakunan da zai rufe asiri da iyalansa ba kuma bukatan komai a'a ana so kawai a kawata wajen ne ya zama daban a nuna alfahari to kaga wannan duka shine yushuna wato hatta yabniyan nasu buyutan yushunaha washiyal marahil har sai mutane sun gina gidaje da za su dinga musu zane zane irin na tufafi kamar yadda shi Ibrahim ibn al-Munzir ya fassara irin zane da ake yi a jikin tufafi a kawata tufafi haka za ka ga an ƙawata jikin gidaje da zane-zane wani hadisi hasanun ne lagairihi mun tafi da ma'anar da take ciki babban abin da ake magana a kansa dai ba a son yin alfahari a cikin abin da mutum zai yi duk abin da aka halatta mana to ana so ne a yi shi na bukata aishe saka Allah subhanahu wata'ala ya hani dangane da israfi a kome ko da abinci da mutum zai ciyar da iyalansa ba a san israfi ba a so kai ciyarwa ciyarwa na alfahari a'a sai dai kai ciyarwa wacce take matsakaiciya kamar yadda ba a san koro ba a san israfi eh qur'ani ya zo da bayani akan haka hatta libasi ko tufafi da za a sa ba a san koro ba a san kuma israfi a cikin madama mutum Allah ya wadata shi kowane irin abu ne mutum zai yi to kada ya zamanto ya yi israfi ko kuma abin da za a kawo shi da alfahari musulunci ba ya so irin yadda ƙaro ne ya fita da alfahari wa karaja ala qaumihi fi zinatihi kaga ya cancada kwalliya irin wanda wani bai isa ba eh ba a isa ayi ba saboda shine yake da shi ya nuna bambanci da jama'a aka masa wa'azi yake ya dauka kaga Allah kuma ya nuna cewa baya son masu irin wannan ban kama da nuna alfahari suna annashuwa annashuwa irin ta nuna alfahari Allah baya san su inna Allah la yuhibbul farihi don haka kullun ana san wato alqasd a cikin al'amura Allah ubangiji ya datar da mu babi na gaba qala al-musannif rahimahullah babun qawlur rajuli la wa abika wato babun da zai magana dangane da faɗin mutum ya ce la wa abika wannan al'ada ce ta larabawa ba tamu ba to amma ka ganin wajen wawun ɗin na sai ta zama to kamar wawu kasmin ne wasu malamai sun ce a'a rantsuwa ce wasu malamai suka ce a'a al'adar larabawa ne suka saba faɗan irin wannan amma ba wai suna nufin rantsuwa ne da ita ba ala ayi halin dai menene matsayin irin wannan lafazi shine abin da zamu ji a حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا قال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان shi wannan hadisi isnadinsa ya kai zuwa ga abu zur'a daga abu hurairata Allah ya yarda da shi yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala wani mutum ya je wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce, Ya Rasulallah, ya ce, Ya manzon Allah, ayyu sadaka ce afdalu ajira, wace sadaka ce tafi yawan lada, afdalu, wace sadaka ce tafi yawan lada, ma'ana tafi falala ga lada, ladan ce yafi yawa. Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ama wa abika latunabba anna kaga sai faɗi wancan lafazin da imam bukhari ya yi mai ya ƙulla babin da shi wannan hadisin ingantacce ne allahumma illa a ruwayar da ta zo ingantacciya babu wannan lafazin wa abika ama latunabba anna ita ce ruwayar da ta zo wacce take sahihiya to ala ayi halin nan da aka ce wa abik in ya inganta daga cikin lafazin da annabi ya faɗa kenan an nuna ba rantsuwa ba ce inda rantsuwa ne annabi ba zai ba saboda ya hana mutane yin rantsuwa da ubanninsu ko la tahlifu bi abaiku kai tsaye ma ya faɗa cikin hadisin Umar kada ku yi rantsuwa da ubanninku don haka baya halatta yin rantsuwa da iyaye ko yin rantsuwa da wani Allah wannan yana cikin nau'i na shirka malamai suka ce shirkul asgar ne ba ta fidda mutum daga musulunci ba amma ya samu zunubi a kanta baya halatta mutum ya rantsa da wani sai Allah subhanahu wata'ala to don haka nan shine shahidin in har ya inganta daga annabi wannan lafazi to kenan tabbas ba a matsayin rantsuwa yake ba al'ada ce ta larabawa kamar yadda wasu malamai suka ambata sukan ce wa abik amma ba wai rantsuwa ne aka yi da baban mutum ba yace latunabba anna za a baka labarinsa sadakar da tafi lada an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra kai sadaka wa anta sahihun kana cikin lafiyarka ba jinya ce ta same ka ba shahihun kuna kana mai tsananin kwaɗayin kuɗi shi ne shahih a shuhu ƙoro ne mai ke kawa ƙoro tsananin kwaɗayin da kake akan abin to don haka nan ana nufi kana matuƙar son kuɗin naka sai ke sadaka da shi kuma takshal fakara kana ma tsoron cewa za ka talauce ɗan kuɗinka kenan sai kake ga cewa to yanzu kai idan kai sadaka fa dama ba zai ishe ka cefa ne ba ko kuma in dan albashi ne ba zai ishe ka sayan abin da zaka saya ba amma hakan kana da wannan fargaba sai ka dauki wani sashe na kudin ka sai kai sadaka to irin wannan sadaka ta fi lada lokacin da kake lafiya ba sai kai jinya ba wata amulul ghina kuma kana fatan samun wadata ka san duk wanda yake fatan samun wadata to akwai shi tattali ko ko ba haka bane duk wanda yake fatan ya ga ya ya ya ya samu kudi ya tara kudi to zaka ga yana kokarin yin tattali to kana kokarin yin tattali kana tsoron kar abin da kake da shi ya kare kuma lafiyar ka kalau sai kuma ka daure a wannan yanayin sai kai sadaka da dukiyarka to babu sadakar da tafi talada ba sadakar da tafi talada wala tumhil hatta idza balagatil hulqum kada kai jinkiri wai har sai lokacin da ranka ya kai ga makoshi mutum ya kai gargarar zai mutu kenan jinya ta ci jikinsa ya fahimci cewa ajali ne kawai ya zo dab da mutuwa yake ulta sai kuma kace li fulanin kaza wa li fulanin kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza a matsayin me kenan a matsayin wasiya sai annabi yace wa kad kana li fulan dama ko baka ce a bawa wani a bawa wani ba ai dukiyar taka ta zama ta wani to za a gaje ta ko ai gaje ta za a yi idan mutum ya mutu dukiyarsa ta zama tasa wani ne ya tambaya ya ce mutum ne ya ce dukiyarsa kada a yadda a ba ma wani wani abu a cikinta idan ya mutu bai yadda a cikin ‘ya'yansa wani ya ba ma wani wani abu ba sun ce to ai ya shi shigi yana raye ne zai hana mawa ne amma in ya mutu yanzu ai mulkin yayi intikali ba kuma shine mai mallaka ba ƴaƴan ne masu mallaka kuma yanzu su ne sarakuna akan dukiyarsu in sun ga dama sai su ba mawa ne mun gane ko lokacin da mutum yake da rai shine yake da iko akan dukiyarsa amma lokacin da ka mutu baka da iko akan dukiyarka ba taka bace Allahumma illa abin da kai wasiyarsa wasiyar da ta tsaya a cikin ɗaya bisa uku ko ma ɗaya bisa hudu kamar yadda abdullahi ɗan abbasin ya ba da fatawa dangane da fatawar da annabi ya masa ibn abi waqqas to dan ne ba za a tsallaka maka wasiya ba wasiya idan kai dole ne a wanzar maka da ita in ba a maka wanzar maka da wasiyar ka ba matukar wasiyar ba ta saba ma Allah bane to anan wajen an ci amanarka in dai ka yi wasiya wacce take mai tsafta a cikin dukiyarka abinda ya kai ɗaya bisa uku na dukiyarka to lalle ne idan mutum ya rasu sai a wanzar masa da wasiyarsa in ba a wanzar masa ba to ba a kyauta ba an yi abin da ba daidai ba to kaga wannan hadisi wato yana nuna mana abu na farko sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna da matuƙan kwaɗayi na samun ilimi suna da buƙatar a wayar da kansu a cikin matsaloli na addini ba sa aiwatar da abu sai sun samu fatawa a wajen annabi sallallahu Alaihi wasallam haka ɗabi'ar su take ko da sun yi wani abu a wani waje to kuwa ba za su samu kwanciyar hankali ba sai sun zo sun hakaita wa annabi yaya abin yake yin annabi ya tabbatar haka zaka ga barja cikin hadisai amma ibn yasir da yaje birgima a tunaninsa wannan a madadin wankan janaba sai zo ya wa annabi ko ba haka ba mutum biyu da suka je suka samu ruwa a ba samu ruwa ba sai suka taimama suka yi sallah sun yi sallah kenan kuma sai suka samu ruwa sai aka sabani a tsakaninsu na fahimta wannan yace mu sake alwala wannan yace a ni ba zan sake ba tunda an sallah ta kawai ta sha kaga sai da suka zo wajen annabi kuma suka tambaye shi haka lamarin yake amr ibn al-as shi ma da ya taimama cikin tsananin sanyi ya ja mutane sallah sahabban da ke tare da shi sai suka zo wajen annabi suka faɗa suka ce ya hukuncin kaza annabi ya ba su fatawa wanda ya je shi ruqiyya aka ba su har sanya jingayayi ya ruqiyya aka ba su awakai to araba yace ba mai tsauka sai mun je mun tambaye annabi mun yi abin da bamu ji ba sai mun je annabi ya ce eh to sai mu ci in yace a a so a sai sai da za a yi to haka ɗabi'ar sahabbai suke ko da ba sa tare da annabi a wani waje suke sai suke amfani da ijtihadinsu sai suka aiwatar da wani abu to ba sa gamsuwa da shi har sai sun maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya musu to haka sahabban manzon Allah suke haka suka rayu don haka wajibi ne mu ma ya zamanto duk abin da zamu yi na addini to mu dinga maida shi zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mai bamu fatawa ita ce mai nusar da mu ga abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba to kaga shi ya saka cikin sadakoki yace ayyu sadaqati afdalu ajra kuma wannan da ya ambata afdalu afjara kenan ya san sadaka tana samar da lada yanzu me yake hari na'am mafificiya su ba kadan din su ba sa harin kadan kololuwar suke nema kullun su suna alqimma ita ce abin nan bugiyarsu kullum su kai ƙololuwa a duk ayyuka su so suke su yi ƙure shi yasa aka ce wasabiku na sabiku ulaikal mukarrabun don haka su sun rigaya sun tsere to haka mutum kullum kai ma idan aka tallata maka abu ga mai lada da yawa ga kuma mai sako-sako to kai ma ka bi irin na sahabbai ka nemi wanda yake da lada da yawa kullum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zaka roki aljanna ma ka roki me jannatul firdausi karka nemi kasa kasa nemi babbar in aiki ne ma dage to kaga sai yace ayyu sadaqati afdal kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ba su ansa gurgudon munasaba na yanayin da aka yi tambayar akan yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi ya bada ansa a wani yanayin kuma wani ya masa irin wannan tambayar sai ba da wata ansa annabi yana duba munasaba in ma na mutumin da ya tambayar ko yanayin da ake tambayar a ciki ko waɗanda suke zaune a wajen dan ana so su fa'idanta ta wannan janibin to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima wajen ba da ansa to nan wajen sai ambata musu wannan kaga anan wajen an nuna ashe ɗabi'ar mutum ne ƙoro ko ba haka ba shi yasa aka ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun shahihun mutum yana da tsananin kwadayi koro na dukiya da yake sanya wato kwadayi da ke sanya shi koro takhshal fakra mutum yana tsoron talauci in talauci bai da dadi Allah ka raba mu da shi ka ne santar da mu da talauci manzon Allah ma yana neman tsari daga talauci Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri kaji fa yadda ya nemi tsar daga kafirci haka yake neman tsar daga talauci saboda ba da daɗi kuma mutum ɗabi'arsa ce yana fatan yaga ya samu wadata annabi ma yana Allahumma inni as'aluka al-ghina Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal ghina wal afafa Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina kaga annabi yana roƙon ubangiji wadata wadata ta duniya da wadata ta lahira ba laifi bane ka roƙi Allah ya wadata ka amma ka nemi Allah ya wadata ka da halal kar kuma kana roƙon kawai kai folding arms ka zauna ka ce ai ka gama roƙon Allah dukiyar za ta zo a sai ka tashi kuma ka danye kazar kazar ka dogara kuma ga Allah to kaga wannan duka ɗabi'ar mutum ne mutum yana tare da wannan ɗabi'ar amma kuma yayi sadaka kaga ashe ana kwadaitar da mutum yafi karfin zuciyarsa yafi karfin kwadayin da yake da shi ya samu rabon da zai ba manasa na na lahira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa yaqulu min adama mali mali wa hal min malika illa ma akalta fa afnait wa labista fa ablait wa tasaddaqta fa ambait dan adam yana ce dukiyarsa dukiyarsa to me kake da shi cikin dukiyar taka wanda ka danci ne ya lalace a jikinka to abin da ka saka suka rududduge dan abin da kai amfani da shi ne kawai iya nis dinka amma sai a ƙarshe yace wa tasaddaqta fa ambait kaga wancan duk an ambaci lalacewa wannan an ce ya bace a jikinka abinci wannan kuma aka ce ya rududduge ya lalace amma dangane da sadaka kuma sai aka ce fa'ambait ya wanzu, saboda sadaka ita ce mai wanzuwa, abin da ka bayar shi ne rabonka, kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisin Bukhari da ya kawo cikin sahihinsa na umar mu'mini na Aisha, dangane da akuya da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya gyara, da ya gyara abin da ya yanka, su kuma suka gyara duk sai ta sadakar saboda ita mata mai sadaka ce. Duk ta sadakar karfata kawai ta bar musu, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya dawo ya ce, Me kuka bar mana a ci, a menene abin nan, ya rage a cikin wasu sai ta ce ya manzon Allah ai ba komai ya tafi sai karfata kawai ita ce ta rage sai annabi ya ce komai yana nan sai karfata ce kawai ba ta nan ma'ana wanda muka baya shine namu din alal haqiqa ita wannan da zamu ci lalacewa zai a jikinmu ita ce ba tamu ba amma wancan ku zaka ga gurbin sa a kiyama insha Allah to shi saka a cikin dukiyarka kai dabara ka bambarna ka rabon akwai wauta ga mutumin da zaka ga yana da dukiya ya kiyaye ayyukan alkhairi amma yana jira wa ƴaƴansa yana jan kunnan su eh abannan in na ta hukumun sadaqatul jariya kai me hana ka kai ai ƴaƴan mu haka suke faɗa ce to shi baban me hana shi yayi ba su ga dama yana yi ba su za su yi ba su saba ga yana yi ba na haka ba za su yi ba amma da sun ga cewa mutum ne mai sadaka to sun koya kuma sun san cewa sadaka ba ta kawo talauci don haka bayan rasuwar tasa ya ɗebi rabonsa ko an yi ko ba a masa ba shi da ya kamfaci rabonsa ya yi kiyama da su ya bar musu nasu to kaga idan har ya ɗeba wa kansa rabo su ma za su iya yin koyi da shi bayan bayan nan sai su yi sadakatul jariya to wannan hadisi gabar da yake nuna mana kenan karshen sa da annabi yace wala tumhil hatta idza balagatil hulqum kada kai jinkiri har sai lokacin da rai ya kai maka ga makoshi kaga cewa mutuwa zake ka fara haki sai ka soma wasiya wani a bashi kaza wani a bashi kaza kaza din na dauka ai sadaka da shi sai annabi yace wa kad kana li fulan ko ka fada ko baka fada ba dama dukiyar ta zama ta wani yanzu rabo za a yi ta yi ko daga mutum ya mutu shi kenan ana dawowa daga makabarta idan an zo an zauna iya ɗan jijjibin da za a yi na awanni ne ko kwana ɗaya ka shiga duku bi izinin lahi idan ka dawo za ga hira ake yi za ga an so mu haɗa kan alƙaluma hajiyoyi a gida sun so mu hararan juna suna cewa za a cuci magada a so mu ɗaga murya tun ba a tashi a makoki ba ka ji an so matsaga murya yaran alhaji za su cuce shi kuje ku kula da aje banki a silin akawun ɗin nan kar kowa ya taɓa shi e trailolin nan a taho da su kowa ya zo shi ya aje babu sauran wani mobil a aje sai an gama ko ba haka ake ba shi fa an manta da shi yanzu to ka ɗiba wa kanka rabo in baka ɗiba wa kanka rabo ba sai a ƙarshe ka ce to dama wa ƙarƙa na likula Allah ka taimake mu na'am babi na gaba yace babun idza talaba falyatlub talaban yasiran wala yamdahhu bukhari yace idan mutum zai nema zai bid'a falyatlub to yayi nema talaban yasira nema wanda yake mai sauki wai bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu kar ya zamanto mutum ba shi da aiki daga ina kake neman kuɗi ina za ka je neman kuɗi tunanin me kake yadda kuɗi za su shigo to kar mutum ya zama haka ba shi da lokacin addini ba shi da lokacin ɗaukan karatu ba shi da lokacin azkar karatun alkur'ani ba shi da lokacin sada zumunci hidimarsa kawai zafi a je a nema a nema a nema a'a idan talaba idan mutum zai bid'a falyatlub talaban yasira ya bid'a bid'a wanda yake mai sauki wala yamdahu kada kuma ka yi yabo a mutum a gabansa shi ne abin da ake nufi ana wato mutum kada ka masa almadahu shi ne yabo to kar ka yi wa mutum yabo yabo a gabansa حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره حديثنا عندك صحيح الإسناد بهك إما رويته cikin شعب الإيمان isnadin sa ya kai zuwa ga Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya kara masa yarda kada yake cewa asar ne wanda ibn Mas'udin ne ya faɗa idza talaba ahadukumul haja in ɗayan ku zai bi wata bukata ko da kuɗi ne zaka je nema ko kasuwanci ko wani abu wanda kake so na wata fa'ida falyatlubha talaban yasira to ya bide shi bida wanda yake mai sauki kada mutum ya zake akan abu zakewa inji Abdullahi dan Mas'udi kada mutum yayi zakewa a neman da yake yi ya nemi abu cikin sauki wato ya ɗauki al'amari da sauƙi duk abin da zai nema, babu zaƙewa a ciki. Ya ce, fa'in na malahu ma ƙuddira lahu, domin mutum yana da abin da aka ƙaddara masa ne, nema da za ka yi ai sababi ne ko? Haka ne? Sababi shi yake samar da abu? Na'am? Sababi shi yake samar da abu? Ba shi yake samar da abu ba. sababi hanya ne da ake iya samun bukata amma wanda yake samar da abu Allah ne shine musabbib akwai as-sababu akwai al-musabbibu as-sababu shine abin da zaka yi wanda shari'a ta yadda da shi wanda ake yi dan neman amfani ko tunku da sharri al-musabbibu kuma shine Allah subhanahu wataala shi yake sabbaba duk abin da ya sabbaba duk abin da ya samu Allah shine yake samar da shi haka shine yake kaddarawa ka yi al'akhdu bil asbab amma kuma wanda yake bayarwa shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala amma lokacin da mutum ya yi zaƙewa a kayan abu to sau da yawa sai ka ga idan aka siye ya same shi a kan abin da ya zaƙe bai cika rungumar ƙaddarar da sauƙi ba haka ne ko? sai ka ga an sami matsala tattare da shi wanda zai iya taɓa masa kuma yaƙininsa ko imaninsa to shi sa ibn mas'udin yace idan mutum zai bi dai bida yayi bida bida wanda yake mai sauki fa inna ma lahu ma qaddara lahu abinda aka kaddara masa shine nasa wala yati ahadukum sahibahu kuma kada mutum ya je ma dan uwansa fayamdahu yayi tayabonsa a gabansa fayaqta'a zahrahu sai zan ya katse masa bayansa wannan lafazi na ƙarshe ya katse masa bayansa sai daidai da wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka su ruwaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wani mutum ne Annabi ya ji shi yana ta yin yabo ga wani dan uwansa yusni alaihi wa yutrihi yana yabonsa kuma yana kambama shi itra kambamawa akai mutum matsayin da ba nasa ba irin yadda maroka ke yi akai mutum matsayin da ba nasa ba ka san sun iya irin wannan wallahi du ko kai ne yanzu maroki in ya saka a gaba yana kamba maka yana kamba maka wallahi sai shedan ya zo in dai ba ta awwazi kake ba sai ka rika a'udhu billahi min in ba haka ba wallahi sai ka ji wani abu sai bullo mata inda baka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana kamba ma wani yana tayyabansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad ahlaktum wa qata'tum dhahra ar-rajul lalle kun halakar kuma kun katse bayan mutum kamar ce ka kare bayan mutum in ka kira masa spinal cord me ka masa ha ka halaka shi to kenan yabo da zaka yi wa mutum a gabansa kana ta kambama shi zai iya sabbaba halakarsa tare da cewa wannan matsala ce ina ji dai mun taba tattauna ta a wata gaba na manta yaushe ne ne muka tattauna muka tattauna ta ba kowa ne wanda abin nan akwai wanda idan ka yabe shi a gaban sa yabon ba zai zamanto masa komai ba an ga misalai cikin sahabbai ko wanda in ka yabe su a gaban su yabon su ba zai zama komai ba ba zai kai su ko ina ba ko ka yabe su ko kar ka yabe su ɗaya ne su a wajen su to abin da da ake bukata mu musamman a yanzu karka dinga yaban mutum a gabansa mutum kana yabansa a gabansa za ka sa shaidan ya bata masa aiki sai ya dinga ganin kamar shi din wani abu ne alhali kuma fafutuka ake yi don aka taimaka wa mutum wajen addu'a kawai ya preserving ɗin imaninsa ya preserving hanyar da yake bi wala Allah ya samu natija ya san ta goma shi wajen ubangijinsa to don haka ba a so a yi ta kamba mutum ana ana ta yabansa a gabansa yabo a bayan ido wannan ba ba laifi bane amma yabo a gaban mutum to wannan shi ba a so قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي عزة يسار ابن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة حديث صحيح إمام أحمد إمام الترمذي ابن حبان والحاكم دس رواية وانا حديثي شك الباني يا إنك تاشكين سلسلة صحيحة إسناد يا فارا دقى مصدد yake cewa Ismail ya ba su labari daga Ayyub daga Abdul Malik daga Abu Azza daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yasar kenan ibn abdullahi al-hudhali daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce inna allaha idza arada qabba abdin bi ardin Allah madaukaki in yana nufin amsan wani bawa a wata ƙasa ba inda kake ba ai ko bahaushe yana cewa ƙasa ta kai shi ko ci ayya wani ƙasa ne ta kai shi to in Allah yana nufin ya amshi ran bawa a wata ƙasa ba inda yake ba ji annabi ya ce ja'ala lahu biha sai ya sanya masa game da wannan ƙasar aw fiha ta iya yiwa mai riwaya ne shakka aw fiha sai Allah ya sanya masa a cikin wannan ƙasar hajatan wata bukata lokaci guda kawai sai kaga mutum ya ce shi zai tafi waje kaza zai je saro kaya ne kuma ba sana'arsa ba ce ko kuma ma ya ma manta da wannan abin nan sana'ar sai kuma ga ya sake dawo ko kuma mutum ya dage ya ce zai je shi waje kaza za a yi abin nan kaza duk irin wannan faruwa sai Allah ya sanya maka bukata kai dai kana so ka je mutum ya kai ta rawar jiki ma don ya isa inda yake so isa ajali ne na taɓa ba da labarin wani bawan Allah ko daga nan garin zai tashi ya tafi wani gari shekarun baya bai tafi da abin hawarsa ba sai ya zo shi tasha da ya zo shi motar akwai sit ana jiran ko mutum uku ne kafin motar ta cika shi yana gaugawa sai ya ce a shiga a tawa aka ce ai akwai sauran mutum uku an ɗan tsaya haka kawai sai ce nawa ne kuɗin mutum uku sai aka faɗa sai lissafa na mutum hudu har da nasu sai biya ya ce a tafi shi ke na aka yi rufe mota aka shi kama hanya aka tafi kuma an tafi ba a daɗe da tafiya ba sai aka yi accident kuma shi kaɗai ya rasu kaga ashe duk wannan rawar jikin da yake yi a tafi kira ne Allah yake masa akan cewa ga inda zai rasu kuma ga ajalin nasa a waje kaza ne kuma lokaci kaza da haka a hanzarta a tafi sai Allah ya sabbaba wannan rawar jikin da zai da gaugautar da zai yi da kuɗin da zai biya ɗin a tafi ɗin don ya tafi zuwa ga ajalinsa ne a wajen wata kissa da malamin tafsirin sai kawo dangane da wani mutum cikin abin da annabi Suleiman ana taɓa ba da kissar ko irin kissas ɗin ne Isra'iliyat ba isnadi suke da shi ba amma dai baka cewa eh ko a'a haka annabi ya ce karkace eh karkace a'a kuma ba wani abu ne wanda ya saba ma wani tsari na abin nan ba suna zaune a majalisi mutum ya kawo ziyara yaga sai a juma sai ya kalle shi yana ta kallonsa shi kuma sai ya tsarku bai dai ce komi ba wannan bawan Allah ya sallama da annabi Suleiman ya tafi shi sai ya lallaba ya ce wa annabi Suleiman ce ni ba wannan da ya zo kan yana ta kallo na ni sai ina jin jikina ba na jin daɗi sai ya ce masa mala'ikan mutuwa ne to sai ya roƙi annabi Sulaiman ya ce a sanya wani aljani mana ya kai shi wani waje sai ya faɗi wata ƙasa in ya je shi can bayan ɗan wani lokaci tukunna ya dawo ya gama aikinsa a garin shi ya tsammata a garin ya zo aiki shi bai san yadda zangoye ba to kaga aka ɗauke shi ana kai shi mai kai shi aljani yana tafiya sai ga mala'ika shi dama an ce masa zai ɗauki nan wannan mutumin a waje kaza kuma ya gan shi a nan kuma lokacin yayi kusa yanzu yake son zai tafi ma dan time din yayi umarnin da aka bashi kuma ya san dai ya wuce dan adam ba zai iya tashi daga nan ya je can ba a cikin dan wannan lokacin amma tunda umarni aka masa zai tafi kaga sai aka kawo masa shi ko kaga ai nan ja'ala lahu biha aw fiha haja ko shi ya faɗa yana da bukata me bukatar sa a wajen ya je ya fake ashe ba mafaka bane wajen da za ka karɓe shi to haka lamarin yake a yana cikin mafaciwar gaibi ko inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san ina ne kasarsa take fata dai Allah ka amshe mu cikin imani to me munasabar wannan hadisin da baka idza talaba kina ana nuna wa kada mutum ya zamanto ya zake a kayin abu baka sani ba wata kila in ka zake din a kayi ajalin ka ne a can haka ne ko to wala Allah shi saka ibn bukhari ya kawo shi a cikin wannan babin wallahu ta'ala a'lam wani babi na gaba yace babun qaulur rajuli la bulla shani'uka babun fadan mutum ya ce la bulla shani uka bulla min albilal ne albilal yana nufin alhaya shani uka daga shana'anu ashana'an yana nufin albugudu wala ya jirmannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa gaba to nan idan aka ce la bulla shani uka wai abin da ake nufi la yahya aduwuka kada abokin gabanka ya san rayuwa mai kyau shine la bulla shani'uka shani'uka wanda yake gaba da kai waye yake gaba da kai aduwuka ko la bulla ai la yahya ta hayatan tayyiba eh la yahya aduwuka to shine za a dora wannan maganar akan ma'auni حدثنا موسى قال حدثنا السعيد قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو, ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلو تلك الإمارات ولا تلك الأعمال ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك أكل هذا ساق لأهل المشرق في مشرقهم قلت نعم والله قال لقد قبح الله ومكر فوالذي نفس أبي هريرة بيده la yasuqannahum humurun gidaba ka'annama wujuhuhum al-majan al-mutraqa hatta yulhiqu dha-dhar'i bi-dhar'i wa dha-dhar'i bi-dhar'i isnadin hadisin ya kai zuwa ga Abu Jamrata yace Abu Abdul Aziz shine ba mu labari kala yace amsa indana Abu Hurairata wata rana Abu Hurairata ya maraice a wajen mu har maraice yamma ta kai yana tare da mu ai taurari za su fara bayyana ko jikin magariba fa nazara ila najmin ala hiyalihi sai abu hurairata ya dubi wata tauraruwa da take kusa da shi gaba gare shi kenan kusa da shi faƙala sai ce wallazi nafsu abi hurairata biyade ina rantsuwa da wanda rayuwa abu hurairata take hannunsa shine Allah ko la yawaddanna aqwamun walau imaratin fid dunya wa a'mala lalle wasu mutane walau imaratin waɗanda suka jibinci shugabanci fi duniya a duniya wa a amala da wasu ayyuka na gwamnati laiwadanna wato za su yi burin annahum kanu muta'alliki na inda zalikan najmi cewa su suna ma manna ne a jikin waccan tauraruwar da take sama a jikinta aka halicce su walam yalu tilkal imarat basu ma jibinci wancan shugabancin wala tilkal a'mala ko waɗancan ayyukan da suka yi ba wato akwai lokaci da waɗanda suka yi shugabanci ko aka ba su wasu responsibilities za su yi burin ina ma da su ba su jibinci wannan shugabancin ba ina ma ba su jibinci waɗannan manasib ɗin ba da ma su ba mutane ba ne a jikin tauraruwa ka halicce su kawai wanda ba za a musu hisabi ba ka san ba za a yi musu hisabi ba taurari rana wata taurari ba za a musu hisabi ba duwatsu bishiyoyi ba sa cikin hisabi amma ɗan adam da aljan su ne za a musu hisabi dabbobi ma ana musu amma tasu nan take ƙarewa amma ɗan adam da aljan to shi ne wanda za a masa hisabi sakamako kuma yana jiransa Allah ka mana mai kyau hasibna hisaban yasira thumma aqbala alayya sannan sai Abu Hurairah ta fuskance ni fa qala sai yace la bulla shani uka shahidin ya fito ko kada makiyinka ya san kyakkyawan rayuwa a kullu hadha saga li ahli al-mashriqi fi mashriqihim kaman yana lamenting akan abubuwan da ke faruwa ne a wannan waje a kullu haza yanzu duk waɗannan abubuwan sagali ahlil mashriqi fi mashriqihim yayi dadi ga mutanen gabas anan gabashin nasu su waye mutanen gabas mutanen gabas sune ahlul iraki mutanen iraq ka san mutane kutunannu iraki ba mutane ne fitinannu tun kafin zuwan musulunci mutane ne wanda akwai fitina a wajensu da rigingimu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kayansu da shi na abu hurarata yake ambatawa irin fitintunin da ke faruwa a cikinsu yanzu su mutanen gabas yana nufin mutanen iraki irin abubuwan da ke faruwa a nan wajen nasu ya musu daɗi? Kultu sai na ce, wane ne faɗa kenan? Wane ne ce kultu sai na ce? Ha? Waye rahoto daga wajen Abu Huraira? Abu Abdulaziz. To sai Abu Abdulaziz ya ce, sai na ce, na'am wallah, i wallahi. su daɗin hakan suke ji abun baya taga musu hankali ƙala to sai abu hurarar ta sai ya ce laƙad ƙabbaha Allah wa makar san mutanen iraki farisa ai iraki dama manna suke da jikin Farisa da karkashin kasan Farisa take Iraq ba karkashin Farisa take ita ce wanda aka fara cinta da yaƙi aka balle daga cikin daular Farisa akwai kutuntunu da suka aiwatar da yawa su suka floating kashewa Ali ibn Abi Talib da Muawiya suka samu daman kashe Ali ibn Abi Talib ba su samu nasara kan Muawiya ba su suka shirya abin da suka shirya a kayan abin da ya faru ga Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib su sun ka masa bore mutanen Kufa da Basra mutunannun mutane ne sun yi ta fitintunu da yawa har da ƙarshe daula ta umayya banu umayya suka tura musu hajjaj shi ma wani hatsabibi ya je shi ya sassaita su ya yi zalunci shi ma iya yadda zai yi iya zalunci ya ƙoshi da zalunci ya kakkashe waɗanda zai kashe manyan maluma ma ya kakkashe to mutanen wajen a al'ada suna da fitina gashi kuma sun san sahabbai masu yawan gaske in banda Dimashqa ba inda ya sami concentration na sahabbai kaman wannan waje a cikin sassan duniya kaman biladul iraki kufa basra manya-manyan sahabbai sun zauna a waje sun yi ta watsa ilimi to kuma mutanen wajen su kuma ko fitina suka haɗu kuma da mutanen farisa aka yi ta kulla abin da aka kukkulla to don haka abu huzarata tun da ya ji cewa su sun gamsu da fitintunun da suke yi shi yasa bai musu addu'a mai daɗi ba sai ce laqad qabbaha Allahu wa makar in an ce qabbaha Allah munanawa ai shine qabih larabawa sukan ce qabbahaka Allah wato Allah ya munana ka ma'ana abinda ba shi da daɗi ya same ka wa makara makarullahi da ya riga an sani kamu ne na ubangiji to yace laqad qabbaha Allahu wa makar fa wallazi nafsu abi hurairah biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa abu hurairah take hannunsa la yasuqannahum humran gidaba wallahi sai wadansu jajayen mutane ko mutane waɗanda suke masu kaman jakuna sai sun zo kuma waɗanda suke gidaban wanda suka kai tsanani wajen fusata laisuqannahum sai sun zo sun yi ta kora su ma'ana za su yi ta karkashe su ka annama wujuhuhumul mijannul mutraqa tamkar su waɗannan mutanen yake siffantawa tamkar fuskokin su almajannu ko mijannu da kasra ko da fatha ana nufin at-turs wato garkuwa garkuwa ya siffanta yake garkuwar da ake yaki da ita ya siffanta yake ha ayyanci za ganta rawun ne ko eh ka anna wujuhuhum almijanul mutraqa wannan lafazin ma annabi ne siffanta su da shi a cikin amaratus sa'a alqiyama ba za ta tashi ba sai kun fuskanci waɗansu mutane masu tsananin yaki sai annabi ya siffanta su da haka aka ce asturku ne mutanen taki ba kuma asalin attaki ai wasu suka ce ba takin yanzu ake nufi ba asturk din da ake nufi a wancan lokacin wato ana nufin mongols ne wanda ya san tarihin musulunci ai san akwai wadansu da ake ce su mongols ko mongols su ne ake ce su tatar ko mongols ko tatar eh waɗanda suka zo suka yi abin da suka yi ma duniyar musulmi lokacin daulatul abbasiyya wajen ƙarshe ta, wallahi da suka shiga bagada da sai da jini ya dinga zuwa sun yi fitina shekul islam bin taimiyya ya je ya yaƙe su shi da almajiransa wani ɓangare daga cikin sojojinsu ya ɗan yaƙe su to nan shi ne ambata ya ce la yasuqannahum humran gidaba wallahi sai waɗansu jakuna masu fusata sun zo sun kora su ka anna wujuhahum almijanul mutraqa wadanda fuskar su tamkar wato garkuwa ce wacce take daddan fara da juna hatta yulhiqu zar'i bi zar'ihi kora wanda za a musu har sai wanda yake manomi ya koma gonarsa wa zar'i bi zar'ihi makiyayi ya koma wajen kiwonsa azzar'u shuka abbar'u da badun kuma hantsa ina na nufin makiyayi wato abin da yake nufi a nan idan ku har haka ne yanayinsu to Allah zai fitune su da mutanen da za su zo su yaƙe su kuma idan suka yaƙe za su ci nasara a kansu kuma har sai waɗanda suka baro ƙauyuka sun bar shukarsu suka bar kiwonsu suka dawo birane suna rayuwa ta kasuwanci sun tattara dukiya sun yi manyan gidaje sai sun gwammace su koma jeji su ɓuya a cikin shukarsu gonakansu da kuma cikin dabbobinsu a kan su zauna a birni saboda fitinar da mutanen da za su fuskanta za ta zake musu kuma ko da dai bata zo a kusa ba ai ta zo daga ƙarshe ko ala ai halin wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne duka marwayatan fuqat ne in banda shi wanda ya rawaito daga Abu Hurairah shine Abu Abdul Aziz abu abdulaziz malamai suka ce majhuli ne ba a san shi ba wanda ya rautar ga abu hurarta don haka hadisin ba'iful isnad mun gane ko duk da cewa wato akwai inda wani bangaren hadisin ya zo shi marfu'i wanda imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito cikin musnad hakim ya rawaito cikin al-mustadrak bangaren hadisin wani ɓangaren hadisi can ƙarshensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yushikanna rajulun an yatamanna annahu kharwa min as-suraya wa lam yali min amri nasi shay'a ba ba ƙarshensa ba wajen farkonsa ainihin da al'uburanta mai kalla ko ba ku tare da ni ne abu hudararta kafin ya magana mai kalla tauraro ya kalla a ƙarshe a cikin kalaminsa sai ya ce duk waɗanda suka jibinci shugabanci sai sun yi burin ina ma suna tare da mai taurarwa ba su yi wannan shugabancin ba to wannan ma'anar ita ce wanda ta zo a cikin wani hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kai maganar Abu Hurairah ta ce kuma shi ma isnadin haka ce bai inganta ba saboda shi wannan rawi da ya rawaito daga Abu Rawi an Abi Hurairah wato shine Abu Abdul Aziz li jahalatihi to amma isnadi ya zo shi marfu'i ingantacce wanda Ahmad Hakim sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yushikanna rajulan an yatamanna annahu kharwa min al-qurayya wa lam yali min amri an-nasi shay'a mutun sai yayi burin ina ma yayi kusa mutun yayi burin ina ma da a ce shi ya fado ne kawai daga jikin tauraruwa amma bai jiɗinci shugabancin mutane ba sam saboda shi shugabanci ai tashin hankali ne kamar yadda ya zo cikin hadisin abu zar ko ya ce tsoron shugabanci ya manzo Allah annabi ya dafa kafaɗarsa ya ce innaka ba'ifun wa inna ha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bi haqqiha illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi fiha au kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama za ta zamanto taɓewa ne asara ce kuma za ta zanda na sani ga wanda ya jibince ta sai dai wanda ya karɓi shugabanci bisa cancanta kuma yayi abin da ya kamata shi da ba zai dana sani ba to kaga wannan gaba da yazo a cikin wancan hadisi na Abu Hurairah ya zo shi a cikin wani hadisi marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mutane akan shugabanci Allah ubangiji ka ba mu dacewa na'am lokaci yayi to baka nuna mu wannan abun ba hmm? eh to Allah ya samu dace za mu tsaya nan wajen abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum sallaci ratibi da ake sallah biyar a kusa ba shi da sallah wassalam masallaci ana yin sa ne domin mutane su hallara kuma masallaci ginan ne shine wanda Allah ya yi izinin ai sallar jam'i a cikinsa dama takanas ba wai bai halatta a wani waje ba amma nan ne inda Allah takanas ya faɗa fi buyutin azina Allah an turfa'a kaga a gina shi Allah ya yi izinin a gina masallatai wa yuzkara fi hasmuhu kuma ambaci sunansa a ciki yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asali rijalu wanda wasu mazaje suke yin tasbihi a ciki safe da maraice ai malamai suka ce salloli da ake yi guda biyar kaga kai tsaye wannan aya ta nuna masallaci nan ne inda Allah ya yi umarni a gina ya yi izinin a gina kuma ya yi umarni a dinga hallara domin a yi sallah ta jam'i. Allahumma illa a rashin masallatai, musalla za a iya yin jam'i a wajensu, amma ma dama akwai masallaci, to abin da yake aula shi ne a tafi masallaci a je a yi sallah a cikinsa. Domin kullum abin da ake bukata ana son ittihadul kalima, ba a son tafriqul umma. Yanzu misali a ce ga masallaci a nan, ana jam'i nan kuma a ce tsallaken hanya sai a yi musalla ita ko mutane su ma suna jam'i a ciki to akwai abin tsoro a cikin lamarin nan kaga ana so a kawo baraka ne a cikin al'umma alhali hikimar musulunci a dunkula waje guda shi ya saka ma da aka amince da masallatayya kuma sai aka sanya masallatayya jawami'a inda za a zo a hallara kowa ya bar masallacin anguwarsu ya taho masallacin juma'a don a yi sallar juma'a a ranar juma'a kuma don a ƙara samun kuma ittihadul kalima sai aka ce masallacin juma'an ma su ma a babbarsu mutane su zo su hallara a waje guda domin a yi sallar idi sau biyu a shekara to kaga duk abin da musulunci yake koyarwa shine dunkula waje guda ba a dinga samun rarrabuwa rarrabuwa rarrabuwa ba musamman masallaci shi yake da authority shine wanda ake bayanan sa a cikin Qur'ani musalla kuwa ita bata samu wannan martabar ba to don haka sai a martaba wanda a Qur'ani ya ambata waccan kuma sai a kyale ta ita za a yi ne akan larura Allah samu dace sai kuma ka koma wajen wanda asali ya maka bayanin sai ya maka ƙarin bayani domin wannan ɗin an jiyo ta ne a wajen wani watakila daga yadda tambayar ta nuna da gaske ne kenan an ji a wani gu yanzu ana so a yi kwamfan wancan ɗin ba a yarda da shi ba ana so a yi kwamfamin a nan haka ne ko ba haka ba zatona ne wallahu alam amma Allah ubangiji ya ba mu dacewa ya nusar da mu zuwa ga abin da yake shine daidai السلام عليكم